الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسينا نوكينا ثلاثين دشيدا نعم بمبنشن داما درسي أينكم za mu tashi darasi na talatin da shida cikin karatun sahih muslim na al'imam muslim rahmatullahi alaihi yau uku ga watan jumadal ula shekara ta 1439 kuma 21 ga watan 1 2018 na bismillah za mu tashi sabon babi za mu tashi ko wani babi kenan to eh na'am na'am haka yace to
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah na'am babu qawlihi يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين babun fadinsa shine fadinsa ga annabi adam fadinsa da cewa Allah yana ce ma annabi adam ib'ath wato akhruj ba'athan nar ka fitar da ah, waɗanda ake tayar da su wato wa- ma'ana ware yan wuta daga waɗanda ba yan wuta ba su ne a tis'atan
تسعمائة tis'ami'atin ah, ɗari tara da casa'in da tara
من كل ألف
min kulle alfin daga dukkan dubu a cire 999 na
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي na'am قال حدثنا جرير jarir ibn abdulhamid abdabbi عن الأعمش daga suleiman ibn maharan al-amash عن أبي صالح daga abu salih عن أبي سعيد daga abi sa'idin al-khudri قال yace قال رسول الله صلى الله عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama yace يقول الله عز وجل Allah azza wa jalla zai ce يا آدم ya adam فيقول sai adam ya ce لبيك وسعديك amsawa a gare ka ya Allah wasu adaika da kuma yin arziki a cikin amsawarka والخير في يديك alheri dukkaninsa yana hannunka قال sai ya ce masa يقول a, ya ce sai ya ce masa أخرج بعث النار fitar ta- fitar da 'yan wuta wato ware 'yan wuta قال sai ya ce masa وما بعث sai ya النار؟
ce wa ma ba'atun nar suwane ne 'yan wuta suwane ne wato rabon 'yan wuta قال sai ya ce من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين daga dukkan mutum dubu ka ware 999 na'am قال ya ce فذاك حين يشيب الصغير wannan shine lokacin da ɗan ƙaramin yaro zai furfura وتضع كل ذات حمل حملها dukkan mai ciki ta zubar da cikinta وترى الناس سكارى ta ga وهم mutane سكارى suna yin mare- maye amhali ko su ba a cikin maye suke ba ولكن عذاب الله sai شديد dai azabar Allah ce ta yi tsanani قال ya ce فاشتد عليهم fashtar da zalika alaihim ko babu babu zalika din ataka fashtar da zalika alaihim sai wannan wato wannan laba wannan zance ya tsananta a gare su
قالوا يا رسول الله suka ce ya rasulullah أينا ذلك الرجل wane ne mu wane ne cikin mu wannan mutumin guda daya a cikin dubu وقال sai ya ce أبشروا ku yi ku yi farin ciki ku fara wato ku yi bishara ku yi albishir فإن من يأجوج ومأجوج ألفا a yi daga cikin yajuju wa majuju ake- ne ake daukan dubu ومنكم رجل ko kuma mutum daya wato yawansu sun ninka ku wato ninkin dubu a cikin ko nin- ninkin dubu ga kowane daya
قال ثم قال sannan sai ya ce والذي نفسي بيده na rantse da wanda raina yake hannunsa إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة ni ina kauna ina kwadayin ku kasance ku ne rubu'in an aljanna wato a- ku al- ku din anan yana nufin al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam فحمدنا الله sai muka وشكرنا.
sai muka yi godiya ga Allah muka girmama Allah muka yi kabbara ثم قال sannan yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa inni la asma'u an takunu thulutha ahli aljanna ni ina kwaɗayin ku kasance sulusin 'yan aljanna fa hamidna Allah wa kabbarna sai muka yabo ga Allah muka yi kabbara thumma qala sannan ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa inni la asma'u an takunu shatra ahli aljanna ni ina kwaɗayin ku kasance rabin 'yan aljanna
inna masalakum fil umam lallai hakika ku misalin ku a cikin al'ummomi ka masal ash-sha'rati al-bayda kamar wato ƙwayar farin gashi ne guda ɗaya fi jild ath-thawr al-aswad a jikin fatar ah, sa wanda yake baki aw ka raqmati fi dira'i al-himar ko kuma kamar ko kuma kamar ar-raqba shine wannan taban da yake fi dira'i al-himar a wato a kafar jaki an gane wannan taban aiko wanda ake cewa tusar tusar jaki ko Mm, kamar wannan taban ne to wannan yana nuna a wannan kasancewar abin an fara daga rubi'i zuwa sulusi zuwa nisfi wannan wato yanda aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wahayi ne cewa an yi masa wannan domin falalar ta bayyana cewar ƙari ne Allah ta'ala ya yi masa wato farkon abin da Allah ya sanar da shi sai ya faɗa sannan Allah ya sanar da shi ma ai- sannan Allah ya masa wahayi sulusi ne ma ya faɗa sannan kuma Allah ya masa wahayi ya ce ai rabi ne ma na'am
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا وكيع na'am ها.
Oh, ka karanta ka- ka hawwala ha- isnadin hadisin قال وحدثنا أبو كريب na'am قال حدثنا أبو معاوية نعم أبو مو... أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الضرير كلاهما عن الأعمش دكانون سو بيو daga Amash su su biyu da wadawa kenan da wake da Abu Muawiya na'am بهذا الإسناد da wannan isnadi غير أنهما قالا sai dai su sun ce ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء fi thawril aswad الأسود ku ba ku zamanto ba a wannan ba ba ku zaman wato ba ku ba ku zamanto ba a wannan rana a cikin mutane dangane da adadin ku cikin mutane illa face farin gashi guda daya a jikin wato sa wanda yake baki
أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ko kuma kamar a wato a bakin gashi a cikin sa a jikin sa wanda yake fari ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار su a cikin hadisin su ba su ambaci karraqmati fi zira'il khimar ba himar ba Mm, ba su faɗe shi su a tasu riwayar ba su faɗa ba wanda sabanin alfazul hadith ne su ya juju wa ma'juj an yi sabani akan su su wane ne amma dai kaga wannan hadisin ya nuna su suna daga cikin walad adam yan adam ne bani adam ne a waɗansu daga cikin malamai kamar nan yanda ya faɗa ya ce wahab ibn munabbih da muqatil ibn sulaiman sun ce 'ya'yan yafis ibn nuh ne annabi nuh yana da 'ya'ya guda uku da sam da ham da yafis to an ce su zuriyar yafis ne wa qala dhahak dhahak kuma yace ibn muzahim yace hum jilun min at-turk wata kabila ce daga cikin turkawa وقال كعب كعب الأحبار هم بادرة من ولد آدم من غير حواء حواء bayan annaba adam ne ba ƴaƴan hawa ba annaba adam wato ya haifa wata ko wata da ta haifa awa ai duk kowa dan dan dan adam da hawa ne قال وذلك أن آدم عليه السلام احتلم وياي مفركي فامتزجت نطفته بالتراب sai maniyinsa ya haɗu da aturbaya fa khalaqa Allah ta'ala minha ya'juj wa ma'juj ya halici ya'juj wa ma'juj daga ciki wallahu a'lam lalle kam ka ce wallahu a'lam nan ai sai da nasi ba za a karbi isra'iliyat ba akan wannan daidai wannan dai kawai daga cikin yawa waɗansu kuma suna cewa ya juju ma juju yan cana ne yanzu abinda mutane suke faɗa kenan saboda yawansu da yaɗonsu a bayan ƙasa na'am to amma haka aka ce haka aka ce kada ya waka makandam ya ka tuno wala hamza kan kananan mutane masu manyan kunnuwa ai masu manyan kunnuwa a track ne a track ne na ba kanana ba ne amma suna da manyan kunnuwa na masu sha'a'a masu a'a shi wannan atrak ne wanda aka faɗa cewar masu wato lakutattar fuska fuskar su kamar faranti ko kuma kamar almijan garkuwa shi ne eh shafaffiya haka yadda dai su yadda dai in kaga fuskar turkawa 'yan china da wa'annan slavs kuma an ka hada su ma har za ka gani yan south east asia ɗin duk suna da irin wannan yan mongolia yawa har su kansu yan china ɗin to Allah wa alam wani daya daga cikin sai dai mu ce yau mai yati tawiluhu sai ran da tawilinsa zai zo to mun gama kitabul iman na'am za mu shiga kitabul bahara
بسم الله الرحيم كتاب الطهارة littafin at-tahara sarki
باب فضل الوضوء babu fadlil wudu babun falalar yin alwala
قال حدثنا إسحاق إسحاق بن منصور ishaq ibn mansur al-kausaji
قال حدثنا حبان بن هلال na'am qala hadathana habban ibn hilal
قال حدثنا أبان aban shine ibn yazid al-attar ko
قال حدثنا bai dai يحيى faɗa ba amma dai ina ganin shine ai aban na ya faɗe shi a cikin isnadin aban faqad taqaddama dhikruhu wa annahu yusar wa tarku sarfi wa annahu tasarrufuhu amma bai faɗe shi ba aban ibn yazid al-attar na'am
قال حدثنا يحيى Eh, yahya ibn abi kathir kenan أن زيد at-ta'i نعم أن زيدا حدثه cewa zaid ya ba shi labari zaid ina shine zaid ibn sallam abu sallam أن أبا سلام حدثه cewa abu sallam haddathahu عن أبي مالك الأشعري daga abi malikin al-ash'ari قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace الطهور شطر الإيمان at-tuhur shatrul iman sarki ka gani bi dhammi shine al-fi'l wa bil fathi al-ma alladhi wato ma yutatahharu bihi in kace at-tahur a, yana a- in kace at-tahur shine al- wato ma yutatahharu bihi bi fati aw idha urida bihi al-ma alladhi yutatahharu bihi hakaza naqalahu ibn al-anbari wa jama'atun min ahli al-lugha wa ghayruhum an akthar ahli al-lugha na'am yace at-tuhur yin tsarki shatrul iman rabin imani ne والحمد لله تملأ الميزان fadin alhamdulillah tamla'ul mizan ita wannan kalma tana cika mizanin ayyuka وسبحان الله والحمد لله fadin subhanallahi da walhamdulillah suna cika shi sau biyu أم تو- أو تملأ ما بين السماوات والأرض ko kuma suna cika abin da ke tsakanin sammai da ƙasa والصلاة نور wassalatu nurun a sallah haske ce mai kyalɗe ni والسرقة a برهان a- afwan sallah haske ce wato mai haskakawa نعم wassadaqatu burhan sadaka hujja ce wato hujja ce akan gaskiyar imanin mutum نعم والصبر ضياء a haƙuri ziya haske ne mai kyalli والقرآن حجة لك أو عليك shi kuma ƙur'ani hujja ne gare ka in ka yi in ka san shi ka yi aiki da shi aw alaika ko kuma hujja ne a kanka in baka san shi ba ko kuma ka san shi ka ki aiki da shi كل الناس يغدو dukkan mutane suna jijjifi suna fita da safe وبائع نفسه za su zamanto a cikinsu akwai mai sayar da kan duk a fabayi'un nafsahu mai za su sai wato mutum din zai zamanto mai sayar da kansa فمعتقها daga cikinsu akwai wanda zai yantar da ransa أو موبقها daga cikinsu akwai wanda zai halakar da ransa kullum haka ake yi Eh, wannan hadisi asali ne wanda imam abu awana sai ya ambace shi a cikin kitabul iman a cikin babin shu'abil iman bai sanya shi a cikin kitabu tahara ba amma kaga muslim anan ya ambace shi shi yasa su imamul alqadi ayyab suka sanya shi a cikin suka ware shi daga kitabul iman suka ce shine farkon kitabul tahara saboda abinda ya ambata a ciki na cewa at-tuhur shatrul iman saboda haka ya bayyana falalan yin tsarki wanne a'a faba'i'un nafsu faba'i'un nafsahu ai fa'amruhu bai'u nafsihi faba'i'un nafsuhu mai sayar da kansa ne wato amaluhu aikinsa ko kuma barin ga abinda imamun nawawi ya faɗa a cikin nan wannan fa'ud tafri'a din فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله عز وجل بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها والله أعلم فاء للتفريع wato anan ba zai zama wato takdir din tunda babu tafsil ba za ta zama to fa'u tafsil ba amma fa mu'tiquha aw mubiquha wannan fa'u tafsil ne kamar yanda Allah ta kamar yanda suka fassara fa mustaqarrun wa mustawda eh wa huwa alladhi wa huwa alladhi ansha'a ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda ay fa minkum mustaqarrun wa minkum mustawda daga cikinku akwai wanda yake ya tabbata a cikin tsatsan mahaifansa wanda ba a halice shi ba waminkum mustauda akwai kuma wanda aka riga aka ajiye shi shi ne wanda yake an ajiye shi a cikin ƙasa a cikin kabari to akwai wanda ba a yi shi ba yana nan mustaqar shi ne wanda yake cikin arham a wanda yake cikin aslam tsatsan mahaifa ba a halice shi ba da kuma wanda yake zaune a bayan ƙasa Allah ya ja'ala lakum al-ardha qararan to ƙasa fa mustaqarrun ya hada wanda ke cikin waɗanda ke cikin tsatso da wanda ke bayan ƙasa wa mustauda wanda aka ajiye su sune wanda suke cikin kabari suke cikin barza tunda a kowane lokaci ɗan adam baina hada wa hada ne in ma ba a halicce shi baina nan za a halicce shi saboda ka istakarra cewa a cikin fi ilmin lahi cewa zai zama bani adam ko kuma wanda yake an riga an halicce shi din yana bayan kasa ko kuma ya riga ya gama an ajiye shi sai tashi ya rasu an kai shi wajen ajiya to kamar haka din ne faba'i'un wannan fadin ba ta tafri faba'i'un nafsahu zai sayar da kansa fa mu'tiquha fa minhum man yu'tiquha wa minhum man yubiquha daga cikin su akwai wanda zai yartar da kansa shine ta hanyar da'a da yake daga cikin su kuma akwai wanda zai halakar da kansa ta hanyar saban Allah da bin shaydan da bin alhawa na'am na'am abdiya bambanci ne tsakanin hasken rana da hasken wata hasken rana yana haskaka waninsa akwai zafi a cikinsa yana da haskensa daga kansa ne daga ranar yake amma hasken wata daga hasken rana yake rana ce take haskaka shi shine sai ya kawo hasken shi yasa ya zama tono ya haskaka da wani abu to haka zalika ita sallah haske ce wadda take haskaka da imani imanin mutum shine sanya ta ta haskaka masa shi kuwa a sabr shi a sabr a matsayinsa a sabrul mahmud shi ne a sabr al-ta'a wa sabr anil ma'asiya wa sabr ala maqadirillah yin wannan shi akan kansa a kashin kansa hasla ce wadda take mai haske wato kamar haske ne a kashin kansa wanda ba wani abu ne ya haskaka shi ba tunda shi kaga dabi'a ce wadda yake Allah yake bayar da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yuta ahadun ata'an khairun afdal khairun min min as-sabr ba ba mu wani kyauta ba da tafi hakuri ba abu ne wanda yake haskaka daga wani abu ba kamar yadda sallah take daga imani take shi asali tunda hasla ce ɗabi'a ce tada ce duk wanda Allah ya bashi wannan to ya bashi abin da zai hasata masa zaman duniya ya tahammulin ai shine tahammul din as-sabr shine tahammul indai ka riga ka same shi ai shikenan indai Allah ya ba mutum shi wannan hadisin yana daga cikin hadisan da addar qutni da ibn ammar shahid suka yi istidraki akan muslim cewa wannan hadisin mursal ne akwai inqita a cikin sa tsakanin abu sallam da abu malikin al-ash'ari tunda kaga ya ce haddathahu an abi malikin al-ash'ari to sun ce saboda an ruwaito da wani isnadin aka sanya abdurrahman ibn ghanam tsakanin abu sallam da abu maliki ne ashari to don haka addar kudni ya ce shi ya rinjayar da mursal ya rinjayar da waccan riwaya da ta amci abdurrahman ibn ghanam shi kuma imam muslim ya ya karbi wannan isnadin bai ga wani intiba a ciki ba to saboda haka aka yi wanne ne abin rinjayarwa to kunga wannan su ne irin yawanci istidraka ɗin da ake musu buhari da muslim cewa sun zaɓi isnadi ya zamanto waninsu ya saba musu wajen cewar wani isnadin ya fi shi inganci wato babin ta'arudul wasli wal irsal ta'arudul wasli ta'arudul wasli wal irsal cewa wannan isnadin mausul ne ko ka mursal ne ɗaya abin da yake sanya a ɗauki isnadi ya zamanto mursal shine idan ya biyo ta wata hanya mausul da ambaton wasita a tsakani to idan wanda ya ambaci wannan wasita ya fi aminci da hadda daga wanda bai ambace ta ba sai a ce shi ya kiyaye abinda wancan bai kiyaye ba amma shi imam muslim ya rinjayar da wannan riwayar wannan dan uwanmu abbas safahan a cikin takikinsa na abu awana taba'an ga isnadin ɗayan abu awana ya kawo shi kaga ya rawaito shi an abi sallam an abdurrahman ibn ghanam anna aba malik al-ash'ari haddathahu kun gani haka ya rawaito shi ya ambaci wasita tsakanin abu sallam da abu malik al-ash'ari to sai kuma har wannan ma sheikh rabi' almadkhali da suka rinjayar da abin da addar kudni ya faɗa da ibn ammar ash-shahid domin sun ce su abu shi abu sallam shi abu malik al-ash'ari tuwfi ya rasu yaushe suka ce ya rasu suna cewa abu malik sabanin abin da ya sa a sabanin ya zo ya zo da dalili saboda shi abu malik ash'ari abu malikin al-ash'ari dinnan mutum biyu ne mutane biyu ne akwai daya mutaqaddimul wafa ya dade da rasuwa to ba zai yi wa aje abu sallam ya riske shi ba saboda haka sanya abdullahi abdurrahman ibn ghanam idan shine wannan abu al-qadim abu malik al-ash'ari din to wannan sanya abdurrahman ibn ghanim shine daidai kamar yadda dar qutni da ibn ammar shahid suka fada akwai kuma abu malikin al-ash'ari wanda yake daga baya shi ya rasu wanda ya zauna a sham to idan wannan ne abdu'a abu sallam tabbas ya haɗu da shi saboda haka babu inqita'i kun ga mashhur ibn hasan al salman mashhur hasan al salman shine ya bayyana wannan illar yace قال مشهور حسن آل سلمان في تعليقه لكتاب الطهور لأبي أبيد القاسم ابن السلام خالف هؤلاء الأئمة الذين أقلوا الحديث بالانقطاع وذهب فيه إلى تصويب الإمام مسلم وأن الحديث موصول غير منقطع وأن المؤاخذة تقع على منتقديه باعتبار أن أبا مالك الأشعري الواقع في هذا الإسناد ليس هو الذي توفي قديما في طاعون أمواس ta'unu an matsa shekara ta goma sha takwas bayan hijira saboda haka ba kowane tabi'i ne zai iya riskar sa ba kamar su bilal ne su mu'ad ibn jabal ba kowa ne zai iya riskar su ba tunda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara takwas suka rasu walam yudriku abu sallah bal huwa al-harith al-ash'ari ويكنى أي ويكن ويكنى أيضا ويكنى أيضا أبو مالك واستند في ذلك إلى أن جماعة من الأئمة منهم البخاري ومسلم وابن أبي حاتم والذهبي وابن حجر وغيرهم فرقوا بين أبي مالك الأشعري المتوفى في طاعون أمواس المعروف بكن المعروف بكنيته والمختلف في اسمه قيل كعب ابن مالك وقيل عبيد وأمر وأبي وبين أبي مالك الحارث ابن الحارث الأشعري المعروف باسمه أشهر من كن- آه، آه، باسمه أشهر من كنيته شي wannan Abu Malik al-Ash'ari al-Qadim shine wanda ake sabani a sunansa shi ku akwai abu malikin al'ashari wanda ya shahara da sunansa sunansa ya fi shahara da alkunyarsa shi ne alharif ibn abilharif al'ashari wastanar da aizan ila anna tabarani wabna manda wada'a hadal hadith fi tarjamat alharif al'ashari kun san tabarani yana da mu'jam ko al-mu'jam al-kabir wanda ya ala asma'i sahaba to da ya tashi kawo wannan hadisin sai ya kawo shi a tarjamar abu malikin al-ash'ari mai suna al-harith ibn abil harith sauraka kaga tsohon yake nufi ko kuma tsohon ba Eh? ba tsohon yake nufi ba eh na bayan yake nufi وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت الضراب إسنادا من طريق هدبة بن خالد عن أبان الأبطار أبشين أبان ابن شيطان جمك ابن زيد الأبطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن السلام أن الحارث الأشعري حدثه kun fahimci wannan isnadin ibn hajar a cikin nukatul dirab wanda shine ta'liqat da yayi ibn hajar ya a cikin tuhfatul ashraf da yazo wannan hadisin sai ya kawo wannan isnadin sai ya kawo wannan isnadin yace daga yahya ibn abi kathir an zaid ibn sallam anil harith al ash'ari saboda haka wane ne abu malik kenan al mutaakhir al harith ibn abi al harith kun fahimci abin nan wato abu malik guda biyu ne akwai abu malik al-ash'ari wanda ya shahara da kunyarsa shi wannan ya mutu a fa'unu amwas shine su dara kudni suke cewa zaid ibn sallam da ya rawaito daga wajensa bai riske shi ba saboda haka tunda an samu a wani isnadi an ƙara tsakanin zaid ibn tsakanin abu sallam afwan ba zaid ibn aslam sallam abu sallam da tsakanin abu sallam da shi abu malik an ƙara abdurrahman ibn ghanam an fahimta akwai kuma abu malik al-ash'ari wanda ya shahara da sunansa shine al-harith ibn abil harith wannan dan dimashq ne dimashqi ne wanda sun mutaakhir ne shi babu shakka zai iya yiwa abu sallam ya riske shi fasarraha bismihi al-harith wa huwa ghayr abi malik al-mutawaffa fi ta'un amwas وقد أجاب الحافظ ابن حجر في الموضع السابق عن إدخال معاوية بن سلام عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وبين أبي مالك باحتمال أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين أحدهما عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك والثاني عن الحارث بن الحارث الأشعري وهو كلام وجيه ودقيق ينفي دعوى الانقطاع في إسناد مسلم والله أعلم Allah sarki wannan takikin dan uwanmu ne da muka yi aiki akan littafin da shi Abbas Safahan ya rasu. Na'am. A cikin al-nukativ ziraf. Al-nukativ sanan a hashiyar tufatul ashraf. Shi tufatul ashraf da aka buga shi a nahiya a hashiyarsa akwai nukativ ziraf. ta ibn hajar shi yasa ni ma ne ta'aliki akan wannan nace jawabul hafiz ibn hajar yu'khadhu fi nukatid diraf ma tufatul ashraf juz'u tasi safa 282 amma abin takeici da suka yi ita tufatul ashraf a cikin shamila ba su dauko nukatid diraf din ba sai kawai suka sanya ita tufa din saboda haka wannan shine hadisi na farko da muka haɗu shi cikin al-hadithul muntaqada ko ko mun mun haɗu da wani kafin nan cikin sahih muslim mm kai na farko akwai littafin shi ibnu ammar ash-shahid ilalul hadith al-waqi'a fi kitab muslim yana an buga shi ibnu ammar ash-shahid dama wanda suka yi ta'aqqubat akan imam muslim da abu mas'ud da ibn da ad-darqutni da abu mas'ud dimashqi da ibn ammar ash-shahid da abu ali al-jubba'i na'am
babu wujubi taharatu lis-salah babun wajabcin yin tsarki domin sallah
قال حدثنا سعيد بن منصور na'am وقتيبة بن سعيد na'am وأبو كامل الجهدري wa abu kamil al-jahdari واللفظ shine al-fudail ibn husayn نعم. واللفظ لسعيد آه، آه، واللفظ لسعيد لو انا لفظي نا شي سعيد ابن منصور ني صاحب السنن قالوا suka ce حدثنا أبو عوان حدثنا suka ce حدثنا ابو awana وضاح ابن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب daga simak ibn harb wannan yana daga cikin rijal muslim amma bukhari bai riwaya daga gare shi ba yana daga cikin istidrakin da ake ma al-hakim Eh, in ya hada in ya ga isnadi da simak da ikrima sai ce ala shartihima sai ce to eh, saboda simak min rijal muslim ikrima min rijal bukhari to shi muslim bai yadda da ik- bai- bai riwaya bai riwaya daga ikrima ba amma ya riwaya daga simak shi kuma bukhari bai yi riwaya daga simak ba ya yi riwaya daga ikrima to shi sai ya ce to shi kenan tunda sun yi riwaya ala shartihima shine ibnu hajar yace laysa ala sharti ahadihima ko ba haka ba in kace ala shartihima to in kace muslim ya akai aka sa ya akai ikrima yazo kaga bai zama ala shartin sa ba in kace bukhari ya akai simak ibnu harb yazo kaga bai zama to a bisa sharadin sa ba na'am na'am عن مصعب بن سعد daga musab ibn sa'ad ibn abi waqqas قال yace دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض abdullahi ibn umar ya shiga wajen ibn amir ya'uduhu yana kai masa ya- ya ya- ya je masa dubiyar rashin lafiya ralan gani kun san kun san ta aliqat din da fensir aka yi su kuma yanzu idan ya zamanto abin da ya zama amin Eh, wannan akan isnad na'am wa huwa ya'uduhu wa- wa- wani ne ibn amir ya ga muku a cikin sharhi tabiyinul muhmal akwai littafai da malamai suke rubuta akan wannan tabiyinul muhmal a shine ya jibinci basra ga sayyidina Uthman a wanda da su wanda eh basra wanda ya tafi makka ya je a kan ya tara mutane da za su zo su te- su yi taimako da neman fansa a kan jinin sayidina usman to ina ta neman kisan ne a nan na ga hatar abdullahi ibn amir abdullahi ibn amir ne ko ta abin da ta nake jin tsoro din kenan kan ne khaltin su Abdu- to shi ma ai sakan al-basra
kun sha'ala fasara kan sai eh wa- eh shine ai shi ma sakan al-basra ka tabbata abdullahi ibn amir ne a marwan a ba ishadi ba ne ai saboda yana tare da banu umai yana eh, eh, abin nan zai iya zamantowa abin da ka faɗa haka ne amma bari mu gani ga shi nan ai a ne wannan shi ne alalbasra lokacin sayidina Uthman eh eh wa kadima ila abdullahi wa kana naibaha li Uthman shine wanda suka yi rigima da su sayidina da shine wanda a suka su ne wanda ya shiga a a ya kasance tare da su Aisha akan a lokacin yakin Jamal ibtida'i waqat Jamal gashi shine wanda waqadima ila shine yawa waqadima ila makka aidan fi hadha al-am ya ala ibnu umayya ابن أمية, أمي أمية من اليمن وكان عاملا عليها لأثمان ومعه 600 بعير و600 ألف درهم وقدم إليها عبد الله بن عامر من البصرة وكان نائبها لعثمان فاجتمع فيه خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمنين فقامت عائشة شين سكا كوما بصرة تعرض شي حكني تو عبد الله بن عبد الله بن عامر ني نعم عبد الله بن عامر نعم shi ne wannan shi ne ibn amir kuma ايه شين عبد الله بن عامر ني با هشام بني ba sha bane ايه با هشام بني na'am a ai sahabbai ne du eh marwan eh shi ma fika ne eh na'am to ka san akwai barista zai ce muku abdullahi ibn amir ibn rabi'a eh abdullahi ibn amir ibn rabi'a min sigari sahaba ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba hisham bane mm, ba hisham bane na'am
فقال sai ya ce ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ya ce ba za ka yi min addu'a ba ya ibn umar قال sai ya ce إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول mina ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa لا تقبل صلاة بغير شهود ba a karban sallah ba tare da tsarki ba ولا صدقة من غلول ba a karban sadaka wadda aka yi ta min gululin daga dugulul wato daga bange r- ah, rage kayan ah, ah, ah, rage daga tawaye ganima وكنت على البصرة Ah, wa kunta alal basra kuma ka kasance a basra wato ka kasance amiran alal basra كما قال المرء.
shi ne wakunta alal basra Eh, ai shi dama nake nema shi ne na san ibn amir ne to sai ya ɗauka hisham ne Eh, to a alhali ba hisham ba ne abdullahi ibn amir ne shi ma hisham ibn amir ya kasance fil bas nazal al basra amma shi ba amir bane a can abdullahi ibn amir shine ya kasance wa kunta alal shine ya kasance amir alal basra zamanin sayyidina usman to kaga kenan wanda ya zamanto yayi jibinci im- eh, wato imara wato kaga akwai a- akwai hadari a kansa ya zai fa ma'anahu annaka lasta bisalimin min al-ghulul ana ta ya zaka ce a- a nema ka addu'a bayan kai ba za a tabbatar kan cewa ka kubuta daga yin kwange ba daga yin ghulul ba tunda ya jibinci lamarin al'umma faqad kunta waliyan alal basra ka kasance shugaba a basra wata allaka duka tabi'atin min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad kuma akwai bibiya akan kana haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah wala yuqbalu du'a liman hadihi sifatuhu addu'a ga wanda wannan ce sifarsa ba a karbanta kama la tuqbalu salatu was sadaqatu illa min mutasawwin min min mutasawwin sai mai kokarin kare kansa wa zahir wallahu a'lam a zahiri da wannan annab na umar ƙasa da zajar na amir wa hathahu ala taubati wa tahridahu ala al-iqla'i an al-mukhalafat wa lam yurid al-qat'a haqiqatan bi anna ad-du'a lil fusaq la yanfa فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار واصحاب المعاصي بالهدايه والتوبه ba wai wannan hukunci daga ibnu umar cha ba za a karba addu'ar wanda yake fasiki ba maksudinsa da ya wannan shine ya kwadaitar da shi kan ya tuba daga irin abin da ya yi na wato shiga cikin haƙoƙin mutane da haƙoƙin Allah
قال قال حدثنا محمد بن المثنى na'am وابن بشار قال
na'am حدثنا محمد بن جعفر na'am gundur قال حدثنا شعبة na'am ها ya hawala isnadi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا حسين بن علي na'am عن زائدة na'am za'ida ibnu qudama ها
to ni da babu ha na'am قال أبو بكر ووكيع mm, عن إسرائيل na'am كلهم عن سماك بن حرب kulluhum to su wane ne waɗannan su kulluhum din shu'ba za'ida a kulluhum an simak ai isra'il eh isra'il ibn abi ishaq na'am
بهذا الإسناد da wannan isnadin عن النبي daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi mithlihi da kutankucin wannan hadisin
قال حدثنا محمد بن رافع na'am قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام na'am قال حدثنا معمر ابن راشد na'am عن همام همام ابن an منبه hammam ibn munabbih daga hammam ibn munabbih أخي وهب ابن dan منبه uwan wahab ibn munabbih wahab ibn munabbih shine malamin yahudawa wanda ya musulunta to dan uwansa hammam ibn munabbih shi ma ya musulunta yayi shine wanda yake wannan ita ce sahifatu hammam ibn munabbih wannan mai hadisai 128 na'am قال yace هذا ما حدثنا أبو هريرة wannan shine abinda Abu Huraira ya zanta mana na hadisi na ga muku shine uslubin Muslim wani lokaci ya ce wa zakara sannan sai ya faɗi wa zakara fa zakara ahadith wato shi Muslim idan zai yi riwaya daga sahifa wanda ya jita ga baki daya ba zai ciro hadisin kawai ya riwaya shi shi kadai ba sai yayi ishara ga cewa daga cikin sahifa ya dauko shi Mm. kamar wato ah, kun san ita sahifar Imam Ahmad da ya zo ga baki ɗayanta ya kawo ta hadisan ga baki daya da isnadi daya da ya jita bukhari shi ko tunda mazhabarsa shine taqti'ul hadith da ikhtisar kawai zai dauko hadisin inda yake so in ya dauko kawai ya sa ba tare da yayi ishara daga cewa cikin sahifa ba amma imam muslim in zai riwaya daga cikin ta to wannan shine uslubin sa hadha ma haddathana abu huraira fa zakara ahadith wa qala sannan sai faɗi hadisin da yake so dan ya nuna maka cewa daga cikin sahifa da ya dauko Mm, na'am نعم عن محمد رسول الله daga muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وذكر أحاديث sai ya ambaci waɗansu a hadisai min ha daga cikin hadisan
وقال رسول الله kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقبل صلاة أحدكم sallar ɗayanku ba a karɓatta إذا أحدث yayin da ya yi hadasi حتى يتوضأ hatta ya tawabba har sai ya yi alwala to kun ga wannan ya zamanto shahidi ga hadisin la tuqbalu salatu bi ghairi tahur saboda wancan hadisin akwai simak shi yasa kun gani imam muslim yana ishara ga cewa to tunda sim- duk da simak waɗansu malamai ba ku yadda da shi ba ba na dogara da shi bane Eh? ba na ruwai ba na riwaya da gare shi fil usul bane astashhidu bihi shi yasa sai ya kawo shahidi ga hadisin sa amma wannan shahidin wani irin shahid ne shahid bil ma'ana ahsantum shahid bil ma'ana ne ba shahidun bil lafzi ba amma ai duk ma'anar ɗaya ne ko la yaqbalu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda wancan kuma la salata bi ghairi tahur bi ghairi tuhur na'am shi ba shi yana da su'ul hib kuma ikhtalaba fi akhirih kun ji abinda ibnu hajar ya faɗa a kansa سماك بكسر أوله وتخفيف الميم سماك ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن إكرمة, عن إكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخره فكان ربما يلقن تصبو دوانا بأي تمييز حديث سبا في آخره تغير حفظه haddasa ta jirkita saboda haka sai a yi masa talkini a ce haddasa ka fulanu wa fulanu sai ce na'am bayan ko ba haka ba ne to shi ne illar simak na'am
باب وجوب الطهارة للصلاة
A'a.
باب
Waka- na'am babu sifatil wudu'i wa kamalihi na'am babun sifar alwala da kuma cikar alwalar sifatu kamalihi sifatul wudu'i wa kamalihi wa sifatu kamalihi ko ko kuma za a ce babu sifatul wudu'i wa kamal wa kamalihi tunda dai babu ne mudaf ilayhi sai dai wannan menene mudaf din babu din ne ko sifa in kace babu kamalil wudu yayi zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa saboda haka al-mudaf babu sifat da ala ayi halin dai majrur ne bil idafa sai dai wanne ne al-mudaf din babu ne ko sifa in kace sifa wato babu sifati kamalil wudu babu sifan cikakkiyar alwala eh za ka iya cewa hada babu to kuma sai ya zama to to in suka ce sifatul wudu me kenan a babu sifatil wudu jar wa majrur a- abin nan mudaf wa mudaf ilayhi babu sifatil wudu'i ko babun sifar alwala wa kamalihi to wajen wa kamalihi wa kamalihi wa babu kamalihi ne ko ko wa babu sifati kamalihi إذا ذهبنا wanne ne yafi eh al'ab mm. to ai ai ba zai yi ba dama inda illa illa haka inda zaka ce babu kamalil wudu babu kamalil wudu shi ma dai haka din zaka faɗa eh shi din ne nake cewa in kace ila aqrabi madhkur to in kana so ka yi abdi ya zuwa ga aqdami madhkur ba in kana so kace babu kamalil wudu eh zai koma da sifa din na'am na'at na me sifatil wudu wa kamalil wudu babu sifatil wudu wa babu to ka gace abinda na faɗa na farko din kenan wa kamalil wudu wannan babu zancen na'at tunda akwai wawul atf wannan al-ma'tuf wal ma'tuf alayhi ne saboda haka wannan kamalihi ma'tuf ala sifa kuka ma'tuf ala wudu kamal ma'tuf ala sifa kuka ma'tuf ala wudu ala wudu to wanda yace ala wudu me me dalilin sa wanda yake matuf alal wudu wannan laisa ba shi ne ko ba koyaushe ba ne na'am nan an ce babu sifatul ruku ana buƙatar sifar alwala dan kuma wa kamali kamalin ai da me dan zai iya koma zuwa ga alwudu a'a ba mu da iskal da ka- da damir ad-damir yaudu ila al-wudu kamalihi ay kamal al-wudu babu da iskal da wannan iskalun mu menene al-matuf alayhi sifa ne ko wudu in kace sifa ne wato babu kamal al-wudu kenan wa babu kamal al-wudu in kace matuf ala sifa ko to shi ma ko wannan ist- yastaqim in kace babun cikar alwala Hmm? wato kamalil wudu bi kaza wa kaza da wannan riwaya in ko ka ce ba in ka ce matuf alal wudu wato babu sifatil wudu um, wa sifatu kamali um, ko wa sifatu kamalil wudu To amma wannan ai sifatu kamalil wudu ba ka ganin ba ka ganin akwai hashu akwai akwai hashu a ciki ko ba haka ba babu a bala abin nan a me za ka ce sifar kamal in ka ce kamal din ba zai wadatar ba akan sifar ko ka sai ka
akwai sifar kamar da sifar inza kamar wanka to shi in ka ce akwai in ka ce wannan kamal ne kaga in ka ce kamal ne ya kunshi sifar da wazaid alaihi ba kawai sifar ba har ma abin da yake zai tabbatar da kan cewar hukuncin kamal din ala ayi hal wani ya danganta ne da zaukin wanda zai babu wani abu la ya tarattabu alaihi shay eh eh shi ne ni- ni dai nafi ganin ai masa atfi akan sifa din babu sifatil wudu wa sifatu kamalihi eh na'am
قال حدثني ابو الطاهر na'am احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص ibn sarh na'am al-misri نعم وهرملة بن يحيى التجيب at-tujibi na'am قال dukkaninsu suka ce أخبرنا أخبرنا ابن وهب abdullahi ibn wahab al-misri to kun ga wannan jerin masariya ne misriyun suka ruwaito an yunus daga yunus ibn yazid al-aili عن ابن شهاب daga ibn shihab أن عطاء بن يزيد الليثي ata ibn yazid yazid al-laifi ata ibn yazid al-laifi أخبره na mai bashi labari أن عمران مولى عثمان cewa humran maulan uthman bin affan radiyallahu anhu أخبره ya bashi labari أن عثمان بن عفان cewa uthman bin affan رضي الله عنه Allah ya yarda da shi دعا بوضوء to haka yake bi wadu'in ba bi wudu'in ba kamar yadda waɗansu nusa suka ce da'a bi wadu'in ya kira ya ya yi umarni a kawo masa ruwan alwala فتوضأ sai yayi alwala to wannan fadin lil bayan litabin lil ita ce take bayyana ijmal din dake cikin fatawadda fa gasala kafai sai ya wanke tafukan hannunsa sau uku sannan ya shaka sannan ya kukkura baki ya face to bai bai ambaci istan shaka ba saboda in ya faɗi istan tsara ya wadatar don ba a facewa sai an shaka na'am sannan ya wanke hannuwansa ya wanke fuskarsa talata marrat sau uku kun ga dina ta kulura duk da thumma yake kawo alati ya littartib na'am ثم جزل يده اليمنى الى المرفق sannan ya wanke hannunsa al-yumna na dama ila al-mirfaq ya zuwa ga idan ya zuwa ga gwiwar hannu sau uku to kun ga kukula sau uku ya wanke hannu a hadisin Uthman sabanin hadisin Abdullah ibn Zaid wanda ya wanke sau biyu na'am thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik sannan ya wanke hannunsa na hagu kwatankwacin wannan thumma masa ala asahu sannan ya shafa kansa thumma ghasala rijlahu al-yumna sannan ya wanke kafarsa ta dama ila al-ka'bayn ya zuwa ga idanun sawu thalatha marrat sau uku thumma ghasala al-yusra sannan ya wanke ta hagu mithla dhalik kamar haka thumma qala sannan ya ce ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi Sallallahu wa alaihi sallam wasallam.
yatawadda'u nahwa wudu'i hadha na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala irin wannan al- kwatankwacin eh, wato kama da wato kamar wannan alwalatawa thumma qala sannan ya ce qala rasulullah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha wanda ya yi alwala irin wannan alwalatawa thumma qama sannan ya tashi فركع ركعتين ya yi raka'a biyu لا يحدث فيهما نفسه baya zancen baya zantar da zuciyarsa a ciki da wani abu غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa
قال ابن شهاب ibn shihab ya ce وكان علماؤنا يقولون malamanmu sun kasance suna cewa هذا الوضوء أفضل wan- يتوضأ به ahad lissala wannan alwalar ita ce mafi cikar alwalar da wani zai yi domin sallah mun gani kowace gaba sau uku ya fada sabanin hadisin abdullahi ibn zaid shi an ambaci wanke hannu sau biyu to cikar da tafi wacce alwalar da tafi kowa isbahul wudu ita ce wannan alwalar sayyidina usman na'am wa alaikumus salam wa rahmatullah sai fa hannu Ta- tahlilul asabi eh wanda ya nuna kan cewa kenan ba wajibi bane na'am indai indai an samu ta'mimul yad ai abin da yasa ake ambaton ayi saboda ga wanda yake ba zai yi ta'mimul qudu bil ma ba wanda zai game gaba da ruwa ba saboda wa- kasancewar a dan fare yake amma in ya san wanda ya san alwala ne ya san wankewa yana nufin ta'mimul qudu kaga kuma ba zai yi ba sai da tahlil tahlil ya shiga ciki kenan dimna na'am wala wannan da ya ce wasu kamar mamu wasu tanga eh sau ɗaya ma ya yi sarki
bai ambaci sau uku ba ba to shi kaga ya zo a hadisin abdullahi ibn zaid sau uku thumma madmada wastanthara thumma madmada wastanthara amma wannan ya- yana bukatar tara riwayoyin hadisin Uthman gaskiya ba za a yi saurin faɗa haka ba
لا يحدث Mm.
an fitar da kamar abin da baya da mutum zai yi a wannan bacin layu waɗansu ma suna cewa idan layu hadithu nafsahu bi shay'in ay min umuri dunya na al'amuran duniya amma dai zahirin su shine layu hadithu nafsahu bi shay ghayr as-salah banda sallah shine ai kaga ba kowace ake ba kowace ake samun wannan ba wataƙila mutum a rayuwarsa ya kirga sau daya da ya taɓa irin wannan sallah to in- in aka samu alhamdulillahi ko sau ɗaya aka samu wannan ai alhamdulillah ko? Eh, bari da Allah mu gani wannan ko da yake wato in muka ce za mu yi ir- da ba na son mu yi irin wannan karatun ne wanda ke kawai mu karanta don mu kiyaye riwayar muslim din amma wani lokaci ishara ga ikhtilafar riwayat mm, yana da amfani don ka gane to ka gani eh hadisin abdullahi ibn zaid ya zo kamar yadda ya zo a muwatta thumma madmada wastanthara thalathan wannan hadisin abdullahi ibn zaid ne bari mu gana hadisin uthman Ah, to to ka gani ah, ga riwayar ma'amar a wajen imam ahmad mai tambaya ka ya- ya- sunan malam ma abdullahi to ka kula ma'amar shi ma cewa ya thumma madmada wastanthara bai ce thalathan ba ma'atin da madarul hadith akan zuhuri ne muga almajiran zuhuri ya suka saba wajen riwayar wannan lafazin an ibn shihab shi ma haka yace fa madmada wastanshaqa thumma kasala wajhahu thalathan na hadisin farko ne na Uthman inda ya kawo hadisin nasa a cikin dai abin da ya fi sauki wannan mu je kawai ibn hajar mu ga abin da ya fara don mu huta
hadisi ne wani da wani da ke laqif ibn sabira na'am
yake cewa wa balik fil istishaki illa an takuna sa'in wa ma bihi sahih wa rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ghayruhu bi asanid sahih قال الترمذي هو حديث حسن صحيح قال اصحابنا وعلى اي صفه وصل الماء الى الفم والان احسنت المرء والاستشاق وهو الافضل خمسه اوجه Mm.
الأول يتممر ويستنشق بثلاث جرفات يتممر من كل واحدة ثم يستنشق منها Mm.
الثاني يجمع بينهما في- بجرفة واحدة يتممر منها ثلاثا ثم مم.
يستنشق منها ثلاثا والرجل الثالث يجمع أيضا بجرفة ولكن يتممر منها ثم يستنشق ثم ي- يتممر منها ثم يستنشق ثم يتممر منها ثم يستنشق
Mm. Wa- wato a- abinda muke nema muna neman am- a a cikin hadithin Uthman Mm. so ka gani ahsant kaga ah, kaga ibnu hajar shi kan kana son dama dai bu- riwaya inda ikhtilafatul riwaya ne ka kama- ka kama fathul bari yace wastan famadmada wastanthar walil kushmayhani ah, ah, kushmihani wastanshaqa badal wastanthara wal awwalu a'am wa thabatat wa thabatat thalatha fi riwayati shu'aib al atiya fi babil madmada ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن أثمان واتفقت الروايات كلها على تقديم المضمضة بر- برتو كغا رواية شعيب كاجيتا أتكم بخاري آه، رواية شعيب نعم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلها فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين to ka gani ita ma bai bai faɗi salatan ɗin ba wataƙila a cikin wata nusa ce ta ibn hajar ga riwayar shu'aib din amma bai ce talatan din ba kamar yadda ibnu hajar ya faɗa eh mumkin ko kuma a karkace wahami ikhtilafin nusa a gani mu dai mun mun ce ikhtilafatin nusa eh amma kai saurin ce mai ibnu hajar yayi wahami fihi ma to ka gani haka ma'amar haka yace mustakhraj abi awana thumma tamad thumma madmada wastanthara mashi nan sunan as-saghir lil bayhaqi yawa to ka gani ka gani ita ce ibnu hajar ya ishara ita ma gare ta qur'a al ibn wahab hmm? kaga su ba iska rawaito daga ibnu wahab mutum biyu kaga sun saba ma riwayar muslim Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdul Hakam ibn Abdul Hakam malaman malikiya nan da ake fada da Bahar ibn Nasr suka ce Qur'a al-Ibn Wahab akhbaraka Yunus ibn Yazid an ibn Shihab an Ata ibn Yazid al- Yazid al-Laythi akhbarahu anna Humran mawla Uthman akhbarahu anna Uthman da'a bi wudu'in fatawadda fa ghasala kaffayhi thalath marrat thumma madmada wastanthara thalath marrat kaga sai suka ƙara thalath marrat eh a'a ai wannan mahallin illa ne malam zamarwan ya ake kowa bai rubuta bai faɗa ba sai shi eh eh ahsan saboda irin wannan shin ziyadatu thiqa ne ko ka wahami ne ta haƙiƙin wannan abinda wannan abin wannan bahas din yana daga cikin muhimman buhut na ulumul hadith domin hatta mutaqaddimin ba su yi rubutu akan wannan ba ziyadatu thiqat a cikin mutun duk tafan ilal da suka yi suna faɗan ilal ne na asanid ba sa faɗan ilal na mutum yanzu kamar wannan matanin ƙara talata marat nan ya ake duk talamidu zuhuri ba su ƙara ba hatta yunus a wajen muslim sai tukuna shi bahar ibn nasar da ibn abdul hakam a riwayarsu ga ibn wahab ta yunus suka ƙara eh eh na'am za a iya cewa kamar adadin da aka kawo ne na uku uku uku kamar ka dan samu
ga shi dai don ka gani ga ibrahim ibn sa'ad shi ma bai ce talata marat din ba ma'arifatar sunani wal athar ga shi nan har na biyu sun mamadmada wasan tara talata marat muktasar sahih muslim yawa ai ga ma abu awanan mu ma'ana ga abu awanan mu ma'ana bar mu gani mu ga hadisin sa 720 721 mu ga riwayoyin abu awana Abdullahi ka tambaye tambaya mai kyau tambayar ilan shi yasa ka samu a cikin haisobais to kaga ga riwayar kuduba ku gani ga riwayar ibn abdul yunus ibn abdul a'la daga ibn wahab da ita ibn abu awana ya fara shi ma yace thumma madmada wastanthara bai ce talata marrat ba ku bi ni a sannan ga riwayar ibrahim ibn sa'ad daga ibn shihab az-zuhri shi ma yace fa madmada wastanshaqa bai faɗi adadi ba ga riwayar a ma'amar ثم مضمض ثم ذكر مثل حديث يونس إلى قوله من ذنبه قال رواية شعيب بإسناده نحوه تو يا ذائك نعم rarakaka wannan za a yi hukunci akan cewa ya yi wahami shi su su na'am ibn hajar rigimar shine kan cewa ya yi ishara ga cewa riwayar a riwayar wani a riwayar a shu'aib haka yake kuma a riwayar shu'aib ba haka yake ba bari mu ga fathul bari na ibn rajab mu ga shi kuma abin da ya ce akan wannan riwayar oke kitabul ghusl kitabul wudu'i baya nan baya ciki ya bata baya cikin wanda aka yi nusar da aka kawo bari mu sake fadan bari ku sake ganin abin da ibnu hajar ya ce ya fada ne a cikin babu isbagul wudu a cikin afwan babu babul wudu'i thalathan thalathan قوله فمضمض واستنثر وللكشميهني واستنشق بدل واستنثر والأول أأم وثبتت الثلاثة آه الثلاثة شين مضمضة واستنشق واستنثر في رواية شعيب الآتية إيه با ثلاث مرات با ني ني غغاوين فهمت ثلاث مرات وثبتت الثلاثة مضمضة واستنشق واستنثر في رواية شعيب إيه إيه نعم كاغني yace walam ara fi shay'in min turuq hadha alhadith taqyid dhalika bi adad kun gani haka yace taqyid dhalika bi adad walam ara fi shay'in min turuq alhadith to kaga shi hafiz ne zai iya fadan wannan eh ya kawo karshen magana a wata wani isnadi bai gani ba da aka kayyade da adad yace na'am ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان كاغاني تبرم غير رواية أبو داود na ibn al-munzir dai min tariqi yunus shine wanda wanda al-baihaqi ya fada shine riwayar a bahar ibn nasr da ibn abdul hakam bari mu ga sunan abi dawud suna suka yi takalmi suka yi taqidi da da adadi suka ce talata marrat kada yi su kadai
daga ibn wahab suka wace
na'am a'a ta riwayar ibn al-mundir ba daga ibn wahab ne to yanzu bari mu ga ibn abu dawud ya ce wa zakarahu abu dawud min wajhaini bari mu ga wajhaini din da ya fada ga hadisan wudu din nan an talatan babu wudu'i talatan talatan na'am na'am Nan wayar zamu zai na'am
waɗanda a wasu wuraren sai mana marakai amma da yanzu kuma wajen wanda da suke cikin su talata haka nan wanda suka ci masu talata eh wanke hannu ne kawai yace marratayn wanke hannu ne kawai yace marratayn wanke hannu ila almirfaqayn shine yayin shi marratayn wai hakuri ko ka tsokano rigima na'am to ah, ga riwayar abu dawud riwayar abu dawud min riwayati ma'amar kaga yace ah, daga ma'amar anil zuhuri fa afraga ala yadayhi thalathun fa ghasalahuma thumma tamadmada wastanthara bai fada adadi ba a wannan riwayar sai ya sake ruwaitowa ah, min riwayat الضحاك ابن مخلد حدثنا عبد الرحمن ابن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا تشيكما أما كاغا وانا بحديث زهري بني إيه. أبو سلمة ابن عبد الرحمن تو قاعد ايه حديث آه نعم قاوني رواية آه حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد بن يونس حدثني سعيد بن زي- زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء تكاد ما رواية حمران بقى فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بمئضعة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا هذا رواية حمران بجيب معها رواية ابن أبي مليكة عن عثمان تو قاوة رواية حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله ابن زياد ابن أبي زياد كي عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أبي ألقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ك- ولله در الحافظ الحافظ ابن حجر حافظ لي سبحان الله ما ما شاء الله رحمة الله عليه فقني ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم تو آه
da yanzu da ingancin wannan ruwan bane نعم dan ba da ce lam ara fi ai hadin turki hadin ruwaya إيه إيه kalidan abin nan da تقييد تقييد العدد حديث زهري حديث زهري لم أرى في شيء التقييد بالعدد إلا نعم ذكره ابن المنذر sai ya faɗa abinda ibn al-mundir ya ambata to wa- shi ma fatahu abinda a a al-baihaqi ya fawo tunda al-baihaqi ya kawo riwayar adad daga hadisin ibn wahab to ta ibn al-mundir a mumkin mu ga riwayar ibn al-mundir kai kun ga fa haka haka bahthul ilal yake sai ka yi na akan hadisi daya practical ake mana shine karatu batul ilal haka yake sai ka yi na akan hadisi da amma kai kanka in ka warwa da illa zaka ji daɗi kuma zaka tuna ba zaka manta ba آه، برمجة ابن الم- الإشراف على مذاهب العلماء برمجني أتشكي هنا كتاب الوضوء نسيكته wannan nusar ko ba su da kitabul wudu din ne ina da ishraf din anan ai ake sai mujallad sani bari mu ga mujallad al-awwal to mushkilan wa'annan tafan electronics din kenan neman abu wahala suna da saukin bahas amma kuma in dai taqlib zakai ba kamar far kawai ka bude peji bane sai ya zo maka na samu littafin ibn al-munzir din ne gashi nan akwai faras din shi to ai faras din shi ma sai kai ta taqlib kuma taqlib din ba mai sauki bane min al-janaba sifatu tayammum kawai ke muga sifatul wudu nasih ala al-khaffayn kitabu sifatul wudu na'am yawa fil mabmadati wal istinshaq ban gani ba riwayar ibn al-mundir da ya kawo amma yakfina ita ce dai wadda ibn wadda ibn hajar wadda al-baihaqi ya ambata tunda yace fi riwayati yunus ibn yazid to saboda haka kaga ita ce kadai aka samu a cikin hadisin tirmidhi ai a cikin hadisin zuhri sauran kuwa kaga ga waɗannan riwayoyi na a abin nan na a wa'annan riwayoyi na shi albai haƙi a ba bai haƙi ba abu dawud riwayar ibn abi mulaika da riwayar a ga sunan ibn abi mulaika an uthman ko ya ce thumma madmada wastan shaka talata wannan ita ce riwayar ibn abi mulaika anil wudu sannan ga riwayar abu alkama shi ma da abi ma'in fatawar ba shi ne ce sun mamada wasan shaka talatar to kaga wannan duk ba hadisin a zuhuri ba ne kuma a riwayar abu salama muktasara ce to gaskiya wannan a wannan wallahi ba ne jayyid wato yana da abin nan ku akwai wannan wa yake da suna bari da Allah ku dan ƙara hakuri mu duba wannan littafin a wannan atraf nan ba tufatul ashraf ba nus shi ma na atraf ne na ibnu hajar ya yake da suna ne ba kashin hakikil anzar ba نزوة في أطراف المسانيد العشرة في أطراف المسانيد العشرة يا إلتابي ابن حجر ني أطراف مسانيد نزوائد gashi kuma ban wala na manta sunansa na'am marwan dube ya google dubo google ka dubo atraf sai baka sunayen atraf din da ake da su al-atraf za ka sa kasa akwai ithaful khiyaratil mahara bi zawaidil masanidil ashara to akwai kuma akwai kuma ithaful mahara bi atrafil masanidil ashara gashi nan bari mu ganshi yana da yaran cikin shamila ya amma ka sanar da zuwa malam nabil ka kawo mana ka fitar da mu barakallahu fik to wannan yana bukatar gashi nan ya kawo riwayoyin ibn hibban daga hadisin a cikin darimi da ibn kuzaima da ibn majah tahawi yau to kaga a cikin sunanul kubra ma haka bai haƙi ya kawo shi thumma madmada wastantara thalatha marrat kaga riwayar ita dai ibn abdul hakam da bahar ibn nasr dukkanin su an ibn wahab al muntaqa ibn al jarud ahsan masha Allah ga riwayar muntaqa muhammad ibn yahya akhbarana abdul razzaq akhbarana ma'mar رأيت عثمان بن أف... بن عفان توضأ فأفرغ عليه يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثلاثا kun ji ko to amma wannan za a duba shi Muhammad ibn Yahya yaushe ya ji daga Abdul Razzaq saboda abdurrazak ya da ya makance ya yi ikhtilaf kuma waɗansu sun ruwaito riwayar ma'amar saɓanin riwayarsa saboda haka sai an duba tukuna karɓuwar wannan muhammad ibn yahaya eh tunda ya ruwaito tunda ya saba mu an samu sabani mun gane amma muntaka ibn daga cikin muntaka ta ibn al-jarud to kaga ga wani kuma wanda ya sake saba ma ga mutum biyu sun saba ma shi ibn abdul hakam da bahar ibn nasr shine ahmad ibn amr ibn sarh dama hadisin sa yana wajen muslim to sai al-harith ibn miskin malamin bukhari ai malamin nasa'i al-harith ibn miskin saboda haka kaga ka samu mutum hudu mutum hudu sabanin mutane biyu da suka fada daga ibn wahab ku kirga ku kiyaye aha ga bagawi bagawi ah, ma'amar ya samu mutaba'a kun ga a cikin sunan a cikin sharh sunna lil bagawi ga isnadin sa yace akhbarana muhammad ibn yusuf akhbarana muhammad ibn isma'il bukhari fa kenan haddathana abdan haddathana abdullah akhbarana ma'mar حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ايه ايه كما رواية الزهري رواية معمر كما سوداك كاغا منتقى ابن الجرور محمد ابن يحيى يا سام متابعر وجن معمر نعم كما إسناد ما بخاري أما بعد وتقيل خارج الصحيح نتند محمد ابن يوسف albaikandi shi ne ruwaito ta yi kuma nusarsa ce haka ta sahih din haka take abu awana babu wani abu a cikin riwayarsa da ta nuna haka ala ayi halin ga ma'rifatul sunan wal athar ma'rifatul sunan wal athar ita ce dai riwayar ibnu abdul hakam da ibnu wahab bahar ibnu nasr da ibnu abdul hakam thumma madmada wastantara thalath marrat to to ka gani abdurrazak shi kuma a tasa nushar a littafinsa wadda abdurrazak riwayarsa ta riwayar da ake da ita ta musannaf riwayar dabari ce a dabari shi a riwayarsa ya ce thumma mazmaza wastanthara kamar sauran riwayarsa daga ma'amar sau da aka ma'amar yana da waje guda biyu shi kansa abdurrazak yana da waje hannu lai lokaci ya yi almuhim ku ya kamata ku je ku binciko wannan ku je ku yi ba ku kawo mana mu gani yawa abinda kawai nake so in gani a dala ku tsaya kafin mu je sallah bar kawai in ga dara kudni dara kudni na yana daga cikin waɗanda yawa a sunan sunan sunan dara kudni ba babu wudu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kun ga dara kudni ya kawo riwayar ibn wahab ta hanyar yunus ibn abdul a'la sai ya ce فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر يعني يسيا kaga na biyar kenan da ya saba ma waɗanda suka saba ma ibnu wahab wanda suka saba daga ibnu wahab saboda ka yanzu menene ra'ayinku wannan ziyada thumma madmada wastanshaqa ko wastanthara thalatha marrat ta inganta ko ba ta inganta ba a riwayar zuhri eh yanzu da fa aka ruwaito wanda aka ruwaito sun kara kowanne akwai khilaf a kansu mutum biyu ne ibn wahab daga yunus abdurrazzaq afwan sai kuma ma'amar idan ya tabbata riwayar wannan a riwayar bukhari ta cikin sharh sunna lil bagawi in ta tabbata cewa riwayar bukhari wannan riwayar bukhari fi sahih tana cikin sahih watakila nuska ce ta zo a haka to haka kike na an gaba rigima bukhari ya ya zabe ta saboda ka ta tabbata a wajensa in har ya tabbata da Allah wani kawai abin da nake so da ku ku je ku duba duk inda bukhari ya kawo hadisin Uthman a cikin bukhari a cikin sahih eh hadisin Uthman na sifatul wudu ba duk inda ya kawo ta a cikin bukhari ga baki ɗaya riwayoyin bukhari da asani din kowanne shine assignment din da za ku yi sati mai zuwa insha Allah sai mu alaikum salam na'am to bace bari mu rufe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk